أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan lokaci bayan mun dawo hutu na minti goma insha Allah mun dawo kuma muna nan dai har yanzu tare da malam insha Allah ta'ala kamar yadda muka ɗauki alkawali kuma muka baiwa malam bashi kuma malam ya ce ya ɗauki alkawalin wannan bashin zai biya shi don haka malam yanzu masu saurare suna nan suna jiran wanga bashi za a Na, biya su al- wanda sun ka baku almafahim kenan Ai, ai, to wannan.
alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Eh, abinka da muka zo da shi kan almafahim mun ka ce akwai mafhumul muwafaqa bayani ya gabata akan shi mun ce ya kasu gida hudu akwai al'aula sannan akwai qat'i akwai dhanni sannan akwai almusawi akwai qat'i akwai dhanni duk mun bada misalan su to sai muka zo akan mafhumul mukhalafa shi mafhumul mukhalafa shi ba wai yana bada misalin abin da yake daidai ba a'a sabanin abin da ya zo mafhum an fahimce shi na al-mukhalafa sabani to wannan sai malamai suka ce gida takwas ne bari mu jero su ɗaya bayan ɗaya na farko mafhumul hasri Mhm.
shine mafhumul hasri a taskance abu akan wani abu misali a cikin suratu al-fatiha sai an ka ce iyyaka na'budu kaga Allah kai kadai muke bauta ma wannan ya nuna bai halatta a bauta ma wani wanda ba Allah ba to shi mafhumul hasr kinnan in akwai lokacin da ke zakkuwa haƙiƙi akwai da ke mutuwa idafi akwai wanda ana aiki da shi akwai wanda ba aiki da shi Ta.
misali da an ka cewa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul annabi muhammadu ba komai bane face manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ba ana nufin sifa ta manzo dai gare shi ba to shi ake kiransa idafi dan yana da sifa ta ann- annubuwa ya ayyuhan nabiyyu an gane ko sanan yana da sifofi daban-daban daban-daban daban Kwarai, kwarai.
to amma akwai inda yake haƙiƙi nan da aka zo aka ce iyyaka na'budu Allah kai kaɗai muke bauta ma an yi hasrukin ibada ko an yi qasrukin ibada ga zati Allah ga Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shi ake kira mafhumu wato al-hasri ko mafhumul qasri na biyu sai mafhumu sifa abinda sifa ta tabbatas misali sifofin da suke zuwa cikin alkur'ani kaga Allah subhanahu wa ta'ala y- eh, ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman waɗanda suke cin dukiyar marayu ta hanyar zalunci to kenan in ba ta hanyar zalunci bane ya halatta mun bada misali da wannan ko kuma wa man lam yastati minkum qawlan ay- eh, eh, wal ladhina yarmuna al muhsanati misali thumma lam eh, wal ladhina yarmuna al muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada waɗanda kaga alladhina nan maza ake nufi tunda in mata ne za a ce allati ko Allahi sai an ka ce wallazina yarmunal muhsanat waɗanda suke zargi mazajen da suke zargin almuhsanat mata waɗanda suke almuhsanat nan kamammi to kaga anan za mu fahimci cewa kenan sai in aya ta nuna sai in namiji ya kazafi na biyu sai in mace ce aka yi ma kuma kamamma to menene hukuncin mace ta yi ma namiji kazafi kuma shin misali wadda ba kamamma ba kenan mace in mazinaciya ce karuwa dan an ce ta yi zina ba za a ce za a yi kazafi ya mata ba sai dai a ce za a yi mishi ta'azir a yi mishi hukuncin da bai kai kazafi ba domin shi qur'ani al-muhsana ta ce kamammi to yanzu misali muna da sifa hudu nan M- namiji ya yi ma namiji kazafi mace ta yi ma mace kazafi namiji ya yi ma mace kazafi mace ta yi ma namiji kazafi me hukuncin ita aya ta kawo namiji ya yi ma mace kazafi kawai Mm, kwarai.
To kaga dole na cikin sifofin za mu fahimci cewa a'a mace kamamma. Ko ba haka ba sai kamamma wadda ba kamamma ba nan ba za a eh, abin nan ba ba za a yi hukunci ba mafhumul mukhalafa kenan. To amma kuma ta fuskar cewa yin kazafi abu ne wanda yake babu banci tsakanin namiji da mace sai mu ce duk wanda ya ma wani in dai kamamme na ko kamamma ta aka yi ma ko namiji ya yi ko mace ta yi dole za a yi musu eh, haddi. ina fata an fahimci ni yawa sai mu yi taksisi kawai na in mutum mata shi ce ta yi zina don ayoyi sun ce wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim har zuwa karshen aya ayoyi ma'ana nan li'ani za a yi to anan kuma sai mun yi hattara da ibnu hazm da yake cewa nan al-muhsanatu ana nufin al-furujul muhsanat wato wanda farji ake nufi ba dan adam ba wannan fassara ta ibnu hazm malamai sun mayar mishi da ita to bayan mafhumu sifa na uku sai abin da suke kira wato mafhumu shart na sharadi sharadi ne yazo sai kaji misali Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u kafirai ba za su gushe ba suna yarkaku in sun samu ikon haka an gane ko to kenan idan ba su samu iko ba ba za su iya dawo da mu ba kuma haka nan bane to kuma haka muke fata ga Allah sai Allah ya sarraha ma da cewa ba za su samu wannan iko ba ce al yawma ya isal ladina kafaru min dinikum daga yau kafirai sun sun yanke kaunar za su samu iko akan addinin ku ba akan ku ba min dinikum yace ba ce minkum ba shi yasa kai in kai yi wasa ana iya saka kai ridda mun fahimci wannan da kyau ko shine mafhimu sharti ko ko in ce in ja'a muhammadun fa akrimhu in muhammadu ya zo ka girmama shi kenan in bai zo ba ba sai ka girmama shi ba mafhumul shart kenan to bayan mafhumul shart sai mafhumul ghaya mafhumi wanda mun ka fahimce shi ta huskar iyaka Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tahliqu ru'usakum kada ku yi aski ku aske kawunan ku hatta yablugha al-hadiyu mahilla sai abin yanka ya zo wurin da ake yanka shi kenan kaga in bai zo wurin ba bai dace kai yanka ba kuma ko ya zo wurin sai an yanka ina fata an fahimci ta ina mun ka fice domin an ce sai ya kai wannan wurin ma'ana in bai kai ba to ka ayi aske an gane ko sai kuma abin da suke kira mafhumul adad an gane ko mafhumul adad ma'ana adadi an gane ko Allah subhanahu wataala ce azzani to wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda ko ba haka ba da mazinaciya mace da mazinaci namiji ayi musu bulala nawa 100 to da wannan mun ka fahimci cewa ba a wuce 100 kuma ba a yi kasa ga 100 ina fata an fahimci ni kenan bai dace a yi ƙasa ga haka ba to sannan kuma bayan mafhumul adad misali akwai abin da suke cewa mafhumul al'adad tun da mun faɗi mafhumul alghaya sai mafhumul zarf al-zarf shine ana nufin lokaci ko wuri to kaga Allah subhanahu wataala ce al-hajju ashhurun ma'lumat shi aikin hajji an gane ko ana yin sa ne cikin watanni sanannu kaga dan qur'ani sai shi faɗa mu da su cikin qur'ani babu su to amma mu tafi a mas'alar mu ta usulul fiqh idan kai aikin haji ba cikin waɗannan watanni ba akwai shi ba cikin zulhijja ba kaga baka da aikin haji to nan mun fahimci wannan ne ta fuskar lokacin da shari'a ta ce ayi sai kuma mafhum na abin da suke kira al-zarfu amma na al-makan na wuri Allah ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kakku sadu da takku kuna yin itikafi fil masajid a cikin masallaci wannan nuna ba a yin itikafi a wurin da ba masallaci ba an gane ko to wannan kenan to bayan mun samu mafhumul zarf sai mafhumul illa abinda an ka fahimta ta fuskar illa sai ni ce a'til a'ti muhammadan li hajatihi ka ba muhammad saboda bukata shi kinan ma'ana in bai da bukata kar ka bashi to kaga ta, ta illa mun ka fahimci wannan sai na karshe shine suka kira mafhum wato allaqab allaqab shine wato ya zamanto an samu suna jamidi misali a ce ja'a rajulun namiji ya zo to ba shi ke nuna mace bata zo ba an gane ko ko ko in nace lam ya'ti rajulun namiji bai zo ba shike nuna mace bata zo ba saboda shi rajul ismun ne jamid to amma idan ya zamanto ana iya fassara shi da suna wanda ba jamidi ba to shi ma malamai suka ce wani lokaci ana amfani da shi misali fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul suratul nur fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu ko wata qira'a yusabbahu lahu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun kaga Allah ya ce waɗanda ke ambaton shi a cikin waɗansu gidaje rijalun mazaje ne sai malamai suka yi istinbatin cewa to zuwan masallaci mata zuwan mata a masallaci ba wajibi bane domin mazaje aka ce to shi ko rijalun gari mushtaqun ni jamid ne amma an fahimci cewa namiji shi ba al'aura bane mace kuma al'aura ce to tana an kai wato istinbatin cewa su mata zuwan su masallaci bai zan wajibi ba tare da kuma akwai nasoshi amma na a usul fiqh muke zan sun da akwai hadisai to kaga anan idan muka nura uwila bi mushtaqin shine al'aura kaunul mar'ati aura wa kaunul rajul laysa bi aura ina fata an fahimci ni in ka diba cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil imam suyuti ya kawo wannan in ka diba kuma cikin adwa'ul bayan fi idah al-quran bil quran sheikh muhammad al-abid shanqiti ya kawo wannan a karkashin wannan aya to kaga waɗannan su ne al-mafahim amma shi mafhumul laqabi in ka ce zaka yi aiki da shi inda bai dace ba to kana ma iya kafirta misali muhammadur rasulullah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne to kenan wanda ba muhammadu ba manzon Allah bane kenan ku ga annabawa nan da dama waɗanda kun ba Muhammadu bane kaga dan suka kafirta don haka dole shi mafhumul laqab sun ce ba a aiki da shi sai in an samu dalili to a ƙarshen mas'alar da zamu kawo cikin biyan bashi shi wannan mafhumul mukhalafa akwai sharuɗa gare shi waɗanda suke sa ai aiki da shi akwai inda ba aiki da shi na farko kai ya zamanto sifa ce kashifa ma'ana ta zo ne don ta akidi ta ƙara bayyana abin ya fito a fili to don ba a aiki da ita misali wa yaqtuluna nabiyina bighairi alhaqi suna kashe annabawa ba tare da haƙi ba ba yana nuna akwai wani annabi wanda za a kashe ba akwai wani haƙi don babu annabin da ya wani laifin da za a kashe shi amma dan a nuna ma ta'addancin su ya kai ta'addanci ne misali da Allah ya ce wa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi wanda ya ambaci wani Allah ma'ana yi shirka da Allah la burhana lahu bihi bai da wata hujja to ai babu wanda zai yi shirka da Allah ya zama tunan ta hujja ko akwai shi madalla misali kuma da Allah subhanahu wataala ya ce wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur matan da suka yanke kaunar za su ga haila daga cikin matanku in irtabtum in kun yi shakka fa iddatuhunna thalathatu ashhurin to idda su wata uku wallahi lam yahidna da matan da suka inda za su yin haila ba to in buku shakka ba ko kun yi shakka ko buku shakka ba hukuncin su haka nan ne ma'ana nan saboda an kalli tana yiwa mas'ala ce da ta dame su kuna son ku tambaya to ga hukunci misali sallar salatul khawf sallah ta tsoro da Allah ya ce wa idza kunta fihim kai annabi sallallahu alaihi wasallam in ka kasance daga cikin su an gane ko fa aqamta lahum salata ka tsaida musu sallah ba ke nuna yanzu in bai cikin mu ba salatul khawfi babu ta ba sannan kuma malamai suka ce ba aiki da shi in ya zo kharaja makharajal ghalib kamar abuna wanda shine yake galibin abin da ke abkuwa kamar inda Allah subhanahu wataala ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna da agolanku na matanku waɗanda suka zo da su cikin gidanku fi hujurikum waɗanda a cikin gidanku to idan ka aure mace ko da diyarta ta zo cikin gidan ta zauna tare da ita ko bata zo ta zauna tare da ita ba ai ta haramta gare ka in dai kayi dukuli da ita to kaga amma sai ce fi hujurikum nan saboda galibi mace tana iya zuwa da ɗa ƙarami gola ko ba karami ba a gidanka sannan kuma suka ce in ya zo li bayanil waqi'a nan ma ba aiki da shi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafa mudha'afa ya ku inda kuka yi imani kar ku ci riba linkin ba linkin da wannan na suka ce to riba in ba linkin ba linkin na ba kaso 2.5 ai ta halatta kuma ina fata amfinci ne a'a nan ya faɗi cewa a wannan zamanin ribat suna cin ta linkin ba linkin ne shi yasa don ya bayyana munin ta ce a du'afan mudha'afa to wannan yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimce shi kashe shi aiki da mafhumul mukhalafa a wurin da ba shi ba ya zo ya afka kai ne cikin matsaloli to wannan shi ne abin da zan iya cewa a gurguje a wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri amin
malam ya biya bashi to Allah Allah ya taimake mu bayan an biya bashi kuma hadda hadda ƙari an ka dada ko kasan irin wannan bashin bashin yana da daɗi haka wani ga bashin da ka bani sannan kuma ga kyau ga wani alheri da ni maka gaskiya ne to shine malam ya haka malamai sun ka faɗi mu ko mun ka faɗa
Allah ya saka da alheri amin amin amin amin malam akwai wani abu da kace ma qawadihul illa to shi qawadihul illa asalin alqadahu shine suka qadaha yaqdahu yayi suka an gane ko amma an kace alqadahu ana nuhin kwadar ko ko ƙwarya in an kace alqadhu akai madalun sukuni suka shi yasa kaka ta cikin sahih bukhari kaji an ce an yi arwalla da alqadahu kace an yi arwalla da suka
gaje kama shi
ko ba haka ba kuka ce an yi arwalla da mashi a'a alqadhu daban alqadahu daban alqadah an gane ko wato ana nufin ƙwarya ko abin da kamar ka alqadhu ana nufin suka to ma'ana illa ko qiyasi ana sukar sa to wannan akwai alqawadih kusan guda goma sha biyu da malamai suka kawo kuma masalikul illa guda goma ne amma nan babu lokacin da zamu kawo su abinda dai zan faɗa abu mafi fitowa a fili akwai abinda malaman usulul fiqh su kira fasadul i'tibar abinda wato a hankalta mishi ya ɓaci shine duk ƙiyasi wanda ya saba ma nassi to ba aiki da shi an gane ko Na'am.
malamai suke cewa kuma kiyasi ingantacce shari'a ta da shi kiyasi wanda yake mummuna shari'a ba ta yarda da shi ba Na'am.
to sai suka kawo kiyasin shedan duk wanda zai yi kiyasi na banza wanda bai inganta ba to shedan ne a shugaban shi don shedan ya fara yin kiyasi da aka ce yesu jira daga annabi adam sai ya ce ana khairun minhu na fi shi alkhairi sai ya ce khalaqtani min narin Allah ka halicce ni daga wuta wa khalaqtahu min tin shi ko ka halicce shi daga mi daga tabo sai yake son ya nuna asalinsa idan aka yi kiyasin sa da na annabi adamu ya fi shi
abinda eh, kiyasin shi ya ba shi ba.
yawwa to sai malamai suka ce to shi ko kiyasin shi fasadul itibar ne domin Allah ne yayi umurnin ayi sujada ba a yin sujada sai ga Allah Kwarai.
akwai sabani shin shari'o'in da suka gabata ana sujada zancen annabi yusufa wa kharru lahu sujadan iyayen su ki musu sujada kaga iyayen shi aka ce su yi mishi ba shi ya musu ba sannan kuma i- wace irin sujada sujada ce amma dai ana iya cewa a shari'a su koda ma an halatta to mu a tamu shari'a babu shi Mm.
mun fahimci wannan kuma ba sujada ba irin waccan wadda ake yi irin wannan dukawa shine ake abinda malamai suke nufi to amma duk inda ta kai ta kawo a shari'ar mu an hana ayi ma wani sujada to amma shi shedan Allah ne ya bada umarni yace ayi ma annabi Adamu sujada usjudu li Adam to kaga tun da ya kiya ashe kiyasin da yayi na cewa ya fi annabi Adamu bai dace ma annabi Adamu sujada ba fasadu li i'tibar ya baci shi yasa duk kiyasin da zaka yi ya zamanto a daina aiki da nassi to za a daina aiki da shi amma in bai bata nasu ba to babu matsala yanzu misali da aka zo waɗansu suna kiyasi a wannan zamani sai suka ce to ai an ce ai aswaki ko a ce ai aswaki ba sai suka ce to yanzu ba turawa sun yi muna wani abu wanda ake sawa bros kawai a goge baki don haka babu bukata sai an yi amfani da shi sai aka ce a'a duk kiyasi a- wato raja'a ala nafsi bil ibtal fa huwa batil duk kiyasin da ya dawo mu nasu da baci kenan yanzu mu watsar da aswaki wai tunda icci na yana bata baki mu je kawai mu yi amfani da bros sai mu ce a'a bros ana yi aiki da shi amma shi asalin asuwakin shi kowa ke samu ba kowa ke samun bros ba Mm, gaskiya.
kuma ba mu san wani bros kin shi na dauke da alkhairi wani ba mu san cutar da yake dauke da ita ba Wallahi a sani.
dan haka wannan kiyasin ba a yarda da shi ba ban sai ba kuma fahimci wannan Ah, mas'ala kwarai din ko.
to waɗannan su ne dai alƙawadih jam'i na alƙadiha eh, wanda ake yin suka cikin al'amari da haka kuma mun kawo ɗaya daga cikin misalai mai sosai ya koma can cikin eh, littattafan usulul fiqh zai gansu kusan guda goma sha biyu ne Kwarai ko.
sai kuma ita illakin da aka kawo ita malamai sun yi saɓani kan illa dama mun ce sai ta zama to muta'addiya to shin naq wato takhsisul illa akwai shi ko babu ma'ana mun ce in hukunci ya zo to illa tana tare da hukunci to amma shi in an kai takhsisin ta ga illa ta zo ga hukunci ya zo amma illa bata zo ba to shin wannan yana warware illa sai malamai suka ce a'a in dai nasu na tabbatar da shi ana iya takhsisin ta misali tunda ita illa in ta zo tana ta'mimul hukum takhsisin ta ya halatta misali eh, a cikin suratul hashr kafirai waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, ya kora na yahudawa waɗanda suka shirya mishi makirci sai Allah subhanahu wataala da yace walaula an kataba Allahu alaihimul jalaa la'azzabahum fid dunya in ba dan da Allah ya wajabta musu ba kuma ya rubu- ko ya rubuta akan su aljalaa a kore su su fita la'azzabahum fid dunya da Allah ya zautar da su a duniya an gane ko walahum azabun nar sai ce Allah ce zalika bi annahum shaqullaha wa rasula wannan hukuncin da Allah ya sa aka kore su saboda sun saba ma Allah da manzonsa to shin duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa dole sai kora ta tabbata akan shi ko ko Allah ya azabtar da shi a duniya a'a nan takhsisin ta za a yi kadiba cikin tatimma ta adwaul bayan na dalibin shanqiti wanda ake kira atiya salim wanda ya cika littafin sa saboda shi ya rasu bai cika littafin ba ya tsaya akan karshen suratul eh, al- al-mujadala ko al-mujadila ala inna hizballahi humul ghalibun nan Allah ya masa rasuwa sai- sai dalibin sa ala inna hizballahi humul muflihun eh, dalibin sa atiya salim sai ya cika to da yazo cikin suratul hashr ya kawo wannan bayani da malam ya kawo Na'am.
takhsisul illa kenan wani lokaci illa bata zo ba amma hukuncin eh, eh, abin nan eh, yana yawa bata zo ba kuma hukunci ya tabbata domin ya ce walaula an kataba Allahu alaihimul jalaa in ba dan da Allah ya rojarta akan su ba da yayi musu azaba a duniya ba duk kafirai na kuma za a yi musu azaba a duniya ba dan ya ce zalika bi annahum shaqullaha wa rasula kenan tunda Allah ya musu azabar duniya shi yasa yasa aka musu wannan a'a akwai kafirin da ya kafirta kuma ya saba ma Allah kuma Allah bai mai azaba a duniya ba sai a lahira zai masa azaba irin tashi irin wannan azaba wadda an kai musu ba dole bane sai irin ta za a yi mishi ina fata an fahimta wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri amin malam muna tambaya menene hukumar taqlid da da ijtihad to al-ijtihad shine bazlul wus'i mutun yayi iya kokarin sa to ijtihadin nan shine mas'ala wadda babu nassi a kanta domin akwai magana shin ya halatta ayi ijtihadi in babu nassi ko bai halatta ba zance mafi inganci su annabawa suna iya su yi ijtihadi an gane ko suna iya su yi ijtihadi sai dai in nassi ko an yi musu wahayin cewa ijtihadin su bai yi ba dalili kuma ga aya alqur'ani annabi dawuda da sulaimana sun yi hukunci Allah ya ce wa dawuda wa sulaiman إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان kaga Dawud da Sulaiman suka yi hukunci suka yi sabani kuma annabi Dawud annabi Sulaiman shi ya gane to inda zamu gane ijtihadi sun kai babu nassi dan inda akwai nassi da da da uba ba za su yi sabani ba gaskiya ba zai yi ba ban sani ko an fahimta to sai abu na biyu shin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ijtihadi ko bai ijtihadi malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ijtihadi dan akwai masalolin da yayi daga baya nasu ya tabbata cewa ba haka ya kamata yi ba afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama al-kadhibin Allah ya yafe maka amma me yasa kai musu izini sai aka gabatar da yafewa akan saboda a ƙara kwantar da hankalinsa kuma saboda matsayinsa a wajen Allah sannan aka ce to lima azinta lahum da muka yi maka su izini kaga ijtihadi yayi don ba inda ba ijtihadi bane da akwai nasi da shikenan shi kenan kwarai kamar misalin shura ne da aka ce wa amruhum shura bainahum za a yi shura tsakankanin musulmi shi ma suka ce abinda babu nassi qati'i ake yin shura domin akwai nassi qati'i babu zancen shura kawai sai dai a zartar da nassi mun fahimci wannan da ke ko da istihadin manzo da yayi na asara badr mutanen da aka kama na yakin badr waɗanda aka ba da shawarwar suka ce a kashe so suka ce a amshi fansa ma kana lil nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi turiduna arda ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim da sauran da istihadi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai malamai suke cewa to anan ijtihadi bayan tafiyar manzo to yanzu yaya za mu ji tunda ko yana da rai sun yi sabani shin ana yin ijtihadi ko ba a yin ijtihadi malamai suka ce ana yin ijtihadi ko yana da rai tunda sahabi nazila na iya zo mai bai kusa ga manzo yayi ijtihadi in ya zo daga baya tana yawa manzo ya ce mai abin da kai daidai ne ko abin da kai ba kai daidai ba wanda kuma masaloli suna da yawa wanda sahabbai suka yi dalibin ilimi ma zai iya bincike akan ijtihadin da sahabbai sun kai zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wanda suka yi bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ijtihadi shine mutumin da yake ya san ka'idodin shari'a da nasoshi mas'alar da babu nassi a kanta ko mutum guda ko waɗansu su yi ijtihadi a kanta kuma ijtihadin nan akwai ijtihadul mutlaq wanda wanda duk mas'ala malami zai yi ijtihadi a cikinta akwai ijtihadi khas wanda cikin wata mas'ala ne fagen da kai fice za ka iya yin ijtihadi malamai sun yarda da cewa kana iya tsaya bakin fagenka amma akwai almutlaka wanda kowace irin matsala ne ya shiga wanda ba karamin ilimi na ba kuma sai bayan Allah yan kaɗan ka samun wannan daraja a duniya to ijtihadi tunda yanzu mun yarda da Qur'ani ya yarda ana yin shi fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun to yanzu ijtihadin nan sai ya zamanto har zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam an yi ijtihadi an ka samu sabani kaga a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim hadisi na abdullahi ibn umar lokacin da ibn umar yake cewa lamma raja annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-ahzab lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya dawo daga yakin ahzab tunda kafirai sun kewaye shi kuma yahudawa sun warware alƙawari Allah ya maida su to da yace raja kenan ya dawo gidan shi kinufi tunda ba a fita ba sai yake cewa la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani quraiza kadai daga cikin ku yayi sallah sai a cikin bani quraiza waɗansu sahabbai ba su aji makamansu ba kai tsaye suka sa kai ko sallar la'asar ba su ba sai da suka je wurin waɗansu suka ga suna tsaka hanya la'asar ta kai suka tsaya suka yi la'asar sannan suka wuce kuma dukkan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai musu musu ba kaga saboda nan yana nuna maka ijtihadi ne kowa ya ta fuskar fahimtar sa nassi guda ne amma aka yi sabani wajen fahimta kenan nassi in ba qati bane ana iya sabanin fahimta duk da yake ibn al-qayyim a cikin i'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin yayi kokarin rinjayar da wani sashi akan wani sashi kamar waɗanda suka kalli cewa su tsaya su yi sallah kilan shine mafi dacewa to sannan kuma akwai hadisi na Abdullah bin Amr bin al-As na Amr bin al-As manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza hakama al-hakimu idan mai hukunci yayi hukunci an gane ko fashtahada an gane ko yayi ijtihadi yayi iya kokarin shi fa asaba sai ya dace falahu ajrani yana da lada guda biyu kaga nan an nuna yayi ijtihadi ma'ana ya kai inda zai yi ijtihadin kuma yayi ma'ana ba wai ijtihadi ba baka da ilimin ka ce zaka yi ko kuma kana da ilimin kai zaman ka a'a akwai fa asaba sannan ya dace sannan ya ce wa idza hakama fa akhta'a idan yayi hukunci sai yayi kuskure to sai ka kaddara in yayi hukunci bayan yayi ijtihadi don in yi hukunci bai yi ijtihadi ba nan ma matsala ta fa akhta'a sai yayi kuskure falahu ajrun wahid yana da lada guda to kaga wannan nuna ashe akwai ijtihadi a cikin addinin musulunci to shi ko at-taqlid asalin at-taqlid shine rataya wani abu shi yasa ake kiran sarka al-qala'id ya ayyuhalladhina amanu la tuhillu sha'airallahi wala ash-shahra al-harama wala al-hadiya wala al-qala'id al-qala'id wato abinda ake kira da abinda ake ratayawa to shi ko an rataya jahili ne ga malami don shi bai fahimtar inda an ka sama gaba imamu shafi'i yace walau lal ilmu ma sa'idat rijalun wala urifa al halal wala al haram in ba dan da ilimi ba yace da mutane ba su rayuwa rayuwa ingantatta ba wala urifa al halal wala al haram koko da wadansu mutane ba su samu daukaka ba da daraja da jin daɗi wala urifa al halal wala al haram da ba a san halal da haram ba wani mai kirari shi kai mallamai kirari ka san su masu kirarin nan waɗanda ake cewa babban baɗi ko abin ga ka san ko mallami sai sun amshi kuɗi gare shi to shi na wani daga cikin su da ya ga mallami yana masa kirari ba na ce ko sai sun amshi kuɗi ko da yaushe in sun kai mallan za su samu kuɗi ko sun kai mallan kirari za su samu kuɗi ba haka da karfi ba yace malamai magada annabawa yace in ba dan ku ba da kare aka yankewa a ce ragona ko ba haka ba ma'ana kina an rataya Mala a yi magana da wata mun zo wajen ɗaura aure.
eh Gidan Alhaji na'am muka haɗu da Malam Bawa.
eh Wani cikin wani kirari da ya maka.
eh haka Ce eh daga kwana masallaci ƙara kwana gidan Malam.
eh, haka eh tabbas saboda in ka kwana masallaci kana jahili bannata zaka tabkawa in ko ka kwana gidan malam zaka samu karatu ai sun iya kirari malam Mm, sun san inda suka kamawa Da ya kama a yi dole sai da aka sallame eh shi.
dole a ɗaga ya zo- masa- ya zan wajibi ya ya kama Kwarai.
haka shi ko at-taqlid ana nufin an rataya to ana nufin an rataya wato kai hukunci da ma- da da fatawan malami ba tare da ya baka dalili ba saboda kai ko an faɗa ma dalilin tana ga ba za ka iya fahimtar sa ba Kwarai.
an gane ko kenan masu fatawa in ɗaliban ilimi ne ana iya faɗa musu dalilai in kuma waɗanda ba wasu ilimi ne ko ana iya ba su dalili amma ba dan za su iya fahimtar sa ba ba dole bane sai an ba su dalili tunda ko an ba su shi ba su iya fahimtar ina yake ya ake amfani da shi to wannan shine at-taqlid kuma Allah ya ce a tambayi masana a cikin kowace al'umma annabawa lokacin da suka suke zo su za a tambaya idan babu annabi nan ya gusa in akwai wani annabi zai ba su amsa kamar lokacin da annabi Musa ya daga annabi Haruna ya dauki wurin sa in kuma annabin ya gushe babu shi sai malamai kenan an malaman za su yin bayani ko ba haka ba Eh, yanzu kuma zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wani annabi bayan shudewar sa sahabbai suka dauka tabi'in suka dauka tabi'i tabi'in suka dauka har abin kuma kowane lokaci ana samun malamai kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa dukkan shekara 100 Allah zai tayar da wanda zai jaddada ma al'ummarsa addinin ta wasu sun ce eh, eh, malaman ma- eh, mutum guda ake nufi babban malami wadansu malamai suka ce a cikin kowane fanni Allah zai tado tun da man nan ba mutum guda take nufi ba tana iya ɗaukar jam'i kina cikin kowane ilimi ilimin tafsiri da ilimin hadisi da ilimin fiqhu da kowane ilimi Allah zai tado manya manyan malamai ko wani malami wanda Allah ya hada mai waɗannan gaba ɗai ya jaddada ma al'umma wato addinin ta kuci yasa za a samu mujaddadi biyu a lokaci guda ko wani yanki ko kuma a samu mujaddidai cikin ilimin muka daban-daban ina fata an fahimci ni dan haka dai tambayan malamai abu ne da yake zan wajibi fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun yadda kake dagewa ka zaban makanka sutura mai kyau ka zaban makanka gida mai kyau ka zaban makanka mota mai kyau ka zaban makanka komai mai kyau to lahira kada zaka shiga aljanna ita ta fi cancanta ka zabi malamin na Allah wanda zai baka fatawa da zaka shiga aljanna in kai yi wasa wallahi lahira babu zancen a dawo a gyara Allah kai mun tsari Amin. amin.
wallahu ta'ala a'lam Amin. Allah ya saka da alheri. Kenan malam shi ijtihadi.
na'am akwai wani matsayi da ya kamata mutum ya kai ba kowanne ne ya taso ba zai zakuwa ya ce shi ma mai ba mai mai ijtihad wallahi malam wani malami yayi wani littafi duk da yake ba mai littafi ne mai ba man yamliku ahliyatul ijtihad Mm, wane ne ya cancanta ya zamanto mujtahidi ta to sai ka iske wallahi mallan yalla cikin ƙasa ba a yi wuce samun mutum biyu ko uku ko goma waɗanda suka cancanta su yi ijtihadi to kasar gaba eh duk gasan gaba ɗaya sai fatawa kuma wa ya cancanta ya bada fatawa saboda ijtihadi daban fatawa daban ba da fatawa tana yiwa mutum ya kai inda zai bada fatawa su fatoyi ijtihadi kuma sai ka kai inda kana iya fitar da mas'ala da kanka ko da babu ta amma ga yanzu wannan abin kai dai Allah ya kyauta eh wannan dai muna fatan dai duk Allah dai ya gafarta mana kuma wanda duk ya san bai cancanta ba wallahi ya ji tsoron Allah Shi jayi.
mm lalle saboda gaskiya ba da fatawa hadari ne kamar yadda malam ya kawo mana aya na nan cewa ha- an ka kara nata da shirka da kwarai da gaske ibnu qayyim haka ya bude littafin sa ba da wannan aya da kamar ka zaga lokacin da ka ka ba da fatawa ka ce Allah ne na yace kwarai ku Ko manzo kwarai ku Allah.
kwarai ku shi kuma ka zaka Allah madaukin sarki ko ga yace wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkazib hadha halalun وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب مم.
sannan kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kazaba alayya muta'ammida فليتبوأ مقعده من Kaga النار wannan duk مم.
ya kamata mutum yayi kokari shi ya maka shi من kiyama.
الأحاديث Gaskiya.
المتواترة إن جمال ما To, حديثي kaga- متواترني to ka gani مم.
gaskiya kai Allah da ya sauke ya kamata mutum sannan shi ma game da taqalidi din nan malam a shi in dai kai nemi fatawa ga mallamin da ka san baka yarda da imanin shi ba don ɗaya shahalatta ma ko sharanta ba ai ka haɗu da Allah eh shi kuma ijtihadi fatawa in ka sani ka bada amsa in baka sani ba tana buƙatar sai kayi bincike kai ijtihadi kuma ka je kai ijtihadi amma dai haka kawai kai ta zubo fatawowi to kana cikan kana ciran makanka ticket ne na zuwa wutar jahannama subhanallah Eh, Allah ya muna mai kyau.
kyau Allah ya sauke malam amin malam abu na gaba da muke son mu tambaya tartibul adilla wa tarjih to tartibul adilla shine a jero dalilai Mhm.
ka san waɗansu suna ganin cewa in za a neman fatawa sai a ta cikin alkur'ani Mhm.
in babu sai a zo cikin hadisi Mhm.
in babu sai a yi ijtihadi Mhm.
to sai malamai suke cewa wannan tartibul adilla da ake faɗa lalle malamai sun faɗe shi amma wannan magana akwai ɗan gyara gare ta akwai wani babban malami a kasar Saudiya ana kiransa Muhammad al-Mukhtar Shankiti ba dan Muhammad al-Amin Shankiti ba wanga wani Muhammad al-Mukhtar ne wanda ake cewa faqihul Madina wannan wanda yanzu a can wancan ya rasu ma shi dan Shankiti rahmatullahi alai wanga kuma yana dare matashi ne yana cikin hay'atu kibaril ulama ta Saudiya haliya haliyan a yanzu to an ba shi bincike a eh, rabitatul alamul islami wannan majalisar malamai ta duniya tana da majalla sai aka ba shi bincike kan tartibul adilla yace to daga cikin abin da malamai suke yi zaka ga mafi yawanci suna cewa eh, za a duba cikin alqur'ani in babu sannan aje cikin sunna in babu sannan aje cikin eh, ayi ijtihadi yace to wannan tsarin gaskiya akwai kuskure gare shi yace ya ce ya ce saboda adilla tare suke tafiya kana iya samun aya cikin alkur'ani wani hadisi yayi taksisinta kenan cewa ma'ana sai ka zo cikin alkur'ani sannan ka je cikin sunna ko wani abu a'a yana yiwuwa hukuncin duk tare na shi ka tahiya kenan da a ce wannan kawai a ce za a binciki hukuncin cikin alkur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina fata an fahimce ni domin shi ijma'i shina da dalilan da suka sa za a yi shi shi kiyasi yana da dalilan da- to kiyasin tana yiwa sai ka hada wancan aya da wancan aya sannan kai kiyasin to me zai sa ka ce a'a sai- daga wannan sai wannan a'a zaka hada su ne gaba ɗaya kai aiki da su eh akan bayanin da yayi Na'am.
to amma at-tarjih rinjaye suwa to nan ne fage mai yawa shiki mai yawa na malamai nan ne zaka iske mas'ala ta zo ta zamanto sarƙa uwar rikici in ba manya-manyan malamai ba wallahi zaka iske akwai matsala kuma wannan ko cikin alkur'ani akwai shi ko cikin hadisi akwai shi za ka iske waɗansu malamai su faɗi ta magana a zo a duba a gani a ce a ta wani ta fi zaman tuwa daidai ko ko ta wani kuskure ce ta wani addini to na at-tarjihu bainal adilla nan ne malamai suke bayani amma suna karkasa shi kaso biyu at-tarjihu raji' ila sanad da kuma raji' ila al-matan in an ce sanadi an gane ko ma'ana za a kalli masu riwaya wani lokaci sai a kalli adadin suwaye fi yawa wani lokaci za a kalli wanne ne an ma'abucin riwaya da wanda ya ce ni na abin ya faru gare ni wani ya ce a an bani labarin wane abu kaza ya faru gare shi to kaga wanne ne ya fi- ya fi- ya fi labari ingantacce a dole wanda shi yawwa Kwarai.
shi yasa malamai suka rinjayar da riwaya ta Abu Rafi' da take cikin sahihu Muslim eh, da kuma hadisin Maimuna da take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tana cikin mi tana yana halal ba cikin aikin harama aikin haji ba saboda shi Ibn Abbas eh, shi ba shi yayi ya- na farko ba shi ya auren ba kuma ba shi aka tura ya yi shiga tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Maimuna ba kenan kaga labarin shi zai zamanto mi zai zamanto eh, za a rinjayar da nasu akan nashi wanda ita ita ita ta abin ya afko yau da ita.
yauwa duk da kyau su malamai sun yi jam'u sun ce da suka ce ya ce haram manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya arme ta yana muhrim o yana nufin ahrama kenan yana nufin ya shiga cikin watannin aikin haji an gane ko sun tafi akan haka to akwai dai magana da dama cikin ta malamai amma mun kawo shi a cikin wancan karatu da ya gabata dan haka dai at-tarjihu rinjayar da wata magana akan wata magana ko wata mas'ala akan wata mas'ala nan ne a akwai bayani mai yawa na malamai ka iske an rinjayar da wata ma'ana akan wata ma'ana ko kuma an rinjayar da wata mas'ala akan wata mas'ala ko an rinjayar da wani hukunci akan wani hukunci saboda dalilai nan malamai suna da fage mai yawa wanda kuma dole sai ka shiga cikin bincike mai yawa zaka ganshi gaskiya eh dan haka ba- ba- babu lil- at-tartib bain al-ajilla al-jam' wa tarjih babi ne musamman ma a cikin littafin usul fiqh mai zaman kai mai zaman kanshi duk wanda yake so ya dauka cikin littafin usulul fiqh kaf da wuya ka samu littafin da aka yi wanda ba a kawo wannan babin ba sai ka samu littafi 50 dukkan su ko ina ka dibi babul jam' wat tarjih al-jarh wat al-jam' wat tarjih kaga sai ka samu ilimi mai yawa dan ka dauki littafi guda ka zo mun- ka zamanto ilimin ka zamanto yana da tasgaro kai ta takainiya Yawwa.
shi kuma duk wanda ya zo da sabanin shi sai kaga shi ya hita to ai hanya.
dama matsalar dalibai mallan in baka yi bincike mai zurfi ba ai kullun sai ka samu matsala a kwarai Mm, Allah ya muna mai kyau amin amin Mm.
Allah ya saka da alheri Na'am.
malam abu tambayar da muke mazahibul usuliyin menene mazhaba ta usuliyin to yan ka ce ka san muna da mazahibul fiqh to shi ma usulul fiqh yana da mazahib ko yana da nau'uka an gane ko kaga akwai wani malami a kasar Saudiya ana kiransa Ustaz Dr. Abdul Karim Annamla dama abin da ake kira dirasatul muqarana za a yi muqarana yanzu idan ya kawo mas'ala sai ya kawo in akwai sabani in malikiya da shafi'iyya da hanabila da wane ne duka sai ya kawo su to wani lokaci akwai mazhabobin da na asha'ira ne cikin aƙida suke ba su da fiƙihu amma wani lokaci sun cikin usul fiƙi suna da mazhaba zahiriya zaka iske wani lokaci su ba ma manhaji ne amma zaka iske su ma suna da ra'ayi a cikin mas'ala kasancewa sana usulul fiqh ra'ayin su ne mazhaba su ce ko manhajin su ne a can cikin usulul fiqh sai ya kawo shi to sai ya tattaro mas'ala zaka iske tana da bayani ya ce to malikiya shafi'iyya hanabila hanafiya zahiriya ash'ariyya to sai duka gaba ɗaya waɗannan mazhabobin sai ya tattaro su sai ya kawo sannan ya yi munakasha na dalilansu to kaga wani abin da ka ɗauka usulul fiqi kawai abu guda ne shi yasa in bai san nau'uka na mazhabobin usulul fiqi ba sai ka iske yana mamakin yanzu kaga usulul mazahib wanda zamu keɓe karatu kansu zaka iske usulul mazahib akwai muttafaq alaihi akwai mukhtalaf to wanda an kai sabanin nan wani zaka iske dalilin da yasa ya saba a cikin wannan mas'ala saboda can cikin usulul mazhabikin nashi ya saba mata kuma shi wannan asul nashi na mazhab yana da dalili a alqur'ani da sunna illa wajen fassarar ne za a samu mi za a samu sabani ina fata an fahimce ni to kaga yana da kyau ɗalibin ilimi ya san usul fiqh kan shi ga littattafan da suke magana kan ilmi usul fiqh daban-daban da manhajikin shi dan saboda ya san yadda zai bada wato amsa wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alheri amin gabanin mu zo mu'allafa cikin shi ya kamata mu tambaye dariqatul mutakallimi to yana da manahij ana kiran su tariqa ko tara'iq ko kuma manahij shi ilmin usulul fiqh yana da manhajoji da aka gishi don saboda in mutum ya karanta tarihi akwai wani littafi da ake kira mabadi fi usulul fiqh wani malami yayi sa ana kiransa abul hasan abul hasan ina ganin ali na'am abul hasan ali bin ahmad bin al-hasan ar-razihi ya yi littafin ba da fi usulul fiqh ya kawo hanyoyi hanyoyi daban-daban na malaman usulul fiqh to in muka dauka hanyoyinsu tunda ilimi ne wanda an yi turbuta shi tun zamani har zuwa yanzu na farko akwai tsarika da ake kira tsarikatul mutakallimin tsarika ta waɗanda suka ƙware wajen ilimin zance da magana tunda shi asalin usul fiqihi in ka duba magana kalimomi yadda za a fassara su to su waɗannan sai suka zo suka yi usulul fiqhi ala tariqatil mutakallimin an gane ko wato alal adilla wato al adilla al aqliya al mujarrada kawai suna kafa hujja su ne da hankali zalla an gane ko wa al masalik al falsafiya da hanyoyi na yan malaman falsafa an gane ko suna tsanantawa akan hankali wa taqdimu al'akli alin nakli suna gabatar da hankali akan nassi to wannan usulul fiqhi ya samu matsala kamar yadda mu'tazila suka samu matsala a cikin manhajin su na gabatar da hankali wato akan abin da wanda kuma mu'tazila suna da nasu mazhaba a cikin tafsiri da mazhaba su cikin fiqhu da mazhaba su kuma cikin abin nan a cikin usulul fiqhi an gane kudu da cikin fiqhu ba su da maganganu masu yawa amma dai suna da ijtihadat da dama wanda duk in Allah ba mu iko ya kamata a ce waɗannan mazahibkin na alfiraq an yi bayani kan su irin su mutazila irin su khawarij irin su karamiya irin su wane ne saboda ɗalibin ilimi ya san aƙidodi tun da da asalin su da tushen su da yadda ake yada su saboda kan mutum ya je ya faɗa cikin bala'i to don haka gaskiya saboda malam so da yawa za ka ga ɗalibai sun cikin rashin sani na'am sai mutum shi fada akan wata mazhaba tare ya san ya san ga inda yake gaskiya ne Allah Allah kuma jahilci ne Allah ya kyauta dan haka su littattafan su zaka iske kawai zancin istidlal aqli ne kawai matsaloli ne na hankali kawai ake zubawa zalla kafin a bada misali guda sai ka iske an bada ka'ida nawa na hankali wanda ba a kawo misali ko guda ba to kuma wannan kaga sai dan adam ya bace bai fahimci inda an ka sama gaba ba na'am akan haka ina dama an ka gina waɗannan Eh, mazahibin ɗin nasu na'am kwarai na'am kuwa.
mm.
abu ne ga malam tariqatul jam'u bainal mutakallimina wal usuliyyin to kahin mu zo tariqatul jama'a akwai tariqa da ake kira ta fuqaha al hanafiyya Mhm. Eh, to ita ya kamata ta zo kafin aljam'u to mu ɗauke ta kenan ɗariƙatul fuqaha'ul hanafiyya yawa fuqaha'ul hanafiya su mas asalin usulul fiqh nasu da suka zo mafi yawanci su sai suka ɗauko furu'ul mazhab mas'alolin da a cikin mazhabarsu to daga gare su sai suka gina dawabit na usulul fiqh nasu kenan su sai da sun ka tattaro mas'aloli sannan sai suka koma suka gina ka'idodi to shine ake kira tariqatu fuqaha'il hanafiyya yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci tariqa su wanda galibi sai da sun ka tattaro mas'alolin su na mazhaba sannan suka koma suka gina wannan usulkin nasu na'am na'am kenan in hakan gane kenan malam sai mu je tariqatul mutakallimina wa tariqatul fuqaha'ul hanafiyya yawa akwai wanda sun kai aljam'u sai suka ɗauko mazhaba ta almutakallimin waɗanda suka zubo mas'aloli na hankali masu yawa sannan sai suka ɗauko mazhabobi na furu na hanafiya mas'alolinsu sai suka haɗa kuma da usulkin na hanafiya sai suka cakuɗa sai suka yi hanya guda wa guda tasu kenan su sun ɗauko matsalolin hankali sun ɗauko matsalolin eh, mazhabul hanafiya waɗanda kuma suka haɗa da usulul hanafiya sai suka cakuɗa sai suka yi tasu hanya iko Allah to kaga yana da kyau ɗalibin ilimi shi ba san ya fahimci ba.
wannan gaskiya kai Mm, in ba haka ba akwai matsala akwai matsala kai, mallam kwarai ko.
na'am to sai mu dawo da wannan malam tariqatul jam bainal mutakallimina wal usuliyyin to nan tariqa ta aljam'u bainal mutakallimin wal usuliyin shi ita ce tariqa wadda su usuliyun suna da qawaid almutakallimin suna da qawaid nan ba tare da an hankalta ma wata mazhaba ba sai suka dauko al-usuliyun ka'idodin da suka aza suka dauko na almutakallimun sai suka cakuda to ita inda take da matsala wani lokaci zaka iske mutum bai iya bambanta alqawaidul usuliyya waɗanda ba na ilmul kalam bane da na ilmul kalam da aka cakuda balle ya iya rarrabewa tsakankanin su tsakanin su eh na'am na'am Allah ya saka da alheri malam amin malam abu na gaba takharijul furu anil usul alal usul to waɗannan kuma wata mazhaba ce ta usulul fiqh za a kawo ƙa'ida ta usulul fiqh sai a fitar da mas'alolin da suke ƙarƙashinta an gane ko su hanyar da suka bi kamar karantarwa ce ka san ilimi kala biyu ne yanzu su waɗancan al-ahnaf sai da suka tattaro mas'aloli sannan suka gina usul su ko waɗanda sai da suka ɗauko usul sannan sai suka fitar da furu bari mu ba da misali don a gane eh gaskiya yanzu kamar misali bari mu ɗauki misalin ilimin nahau ta
annahu alwadih sai an baka misallai sannan aje zuwa ga ka'ida kwarai
ka fahimta amma yanzu ma wanda sun kai sharhin ajruma sai sun karanta maka ka'idodi sannan ta su baka misallai kenan su ahnaf sai sun kabi irin manhaj don turqut tadris na ya kamata a ce an karantar da dalibai su akwai wanda zai fara da al-amthila sannan ta zuwa ga qawaid wani ya fara kuma da al-qawaid ta zuwa ga amthila to yanzu a cikin eh, su ahnaf sai suka fara da al-amthila sun ka tattaro mas'alolin su sannan suka gina ka'ida Al- su kuma waɗanda sai suka ba da ƙa'ida sannan sai suka fitar da mas'aloli a ƙarƙashinta wadda wannan hanya tana da kyau sosai saboda mi saboda an ka ba mutum ƙa'ida to sai a fitar mishi da mas'alolin da suke fita ƙarƙashinta masu yawa yanzu misali wanda ya kamata eh, mu bayar akan irin wannan ta misali sai mu ce shin jam'i yana farawa ne da mutum biyu ko yana farawa ne da mutum uku
kenan in muka diba bangaren larabci dama da da uku shi bisa uku suka farawa shi sama to madalla wasu ka ce jam'i a shar'ance yana farawa ne da mutum biyu wasu ka ce yana farawa ne da mutum uku to sai kwate wajen bada dalilai ta bada dalilai suka ce na farko sallar jam'i da mutum nawa ta farawa inda mutum sun ka ce to kaga alamun jam'i mutum biyu na sai wasu suka ce a'a wannan zancen sallah ne amma a ka'ida dai ta alqur'ani da larabci sai suka koma cikin larabci suka ce jam'i na farawa ne da mutum biyu suka ce Allah ya ce wa aqimis salata tarafayin nahari amma can cikin suratul taha sai ce wa min atrafin nahari kaga atraf sassa to ai jam'i na Jam'i.
to in ka ce uku na shi ko annahari sashe biyu gare shi farko da ƙarshe bai da wani sashe wanda ba wannan ba kwarai ko to kaga malikiya sun tafi akan cewa jam'i na fara mutum biyu suka kafa hujja da kuma ayar cikin suratul tahrim in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma an ce ma- mata manzo sallallahu alaihi wa sallam in tatuba in kun tuba zuwa ga Allah faqad sagat qulubukuma zukatan ku sun karkata an gane ko na to ba a ce qalbakuma ba tunda mutum biyu ne in ta tuba alhali ko ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi Allah bai sanya ma wani mutum ba zuciya biyu a cikin kirjin sa to kaga wannan kido cewa nan an ce qulubu kuma ana nufin qalba kuma sai suka ce a cikin luga da a ce qalba kuma yana da nauyi shi sa aka ce qulub ina fata an fahimci ni sai kuma suka kafa hujja da wani dalili inda Allah subhanahu wataala a cikin suratul anbiya yake cewa wa Dawud wa Sulaiman إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين كاغا دا داوود دا سليمان متون نوا بيو إذ يحكمان في الحرث متون نوا بيو سكي حكمتي إذ نفشت فيه غنم القوم لوكاتين دا دبوبين متاني سكاي بنا a cikin dare algona wani sai mi wa kunna li hukmihim sun ka ce ya kamata a ce wa kunna li hukmihima ko ba haka ba to a ba sai ka ce wa kunna li hukmihim sai sun ka ce a'a su bu su yarda ba li hukumihim din nan da alkali biyu da kuma waɗanda an kai ma shari'a ba mutum biyu na ba
dole dole sun ba su yarda dai biyu jam'in da ya fara digi ba suka kara suka ce to ai Allah ya ce ma annabi Adamu qul nahbita minha qala nahbita minha jami'a a cikin taha ibita ku sabka amma cikin suratul baqara sai ce wa qul nahbitu ku sabka ka ganin kenan can biyu wannan nuna maka kuma suna zamantowa uku sai suka ce a'a inda an ka ce ihbita da annabi Adamu da Hawwa'u kawai ake nufi ko ko ihbita jinsi biyu da jinsin dan Adam da jinsin shedan ko da inda anka ce ihbitu da annabi Adamu da Hawwa'u da shedan da anka ce ihbitu ko ko annabi Adamu da Hawwa'u da zariyar da za su aihuwa don Allah za su aihu zuri'a an gane ko to kaga waɗanda duk dalilai ne da suke kawowa wajen cewa shin musanna jam'i ne ko ba jam'i bane to kaga wagga ka'ida tana buƙatar sai an tabbatar da ita to amma yanzu mu tafi ya za mu hitar da furu a kanta yanzu in nik ce maka ga kuɗi na baka an fiqa alal masakini ka ciyar da miskinai miskinai jam'i ne ko ba jam'i ba to wanda ya ɗauki musanna a matsayin jam'i shike idan nin raba kuɗin nan ba mutum biyu to na zartar da abin da an kace in wanda ya ɗauki jam'i sai mutum uku to dole sai na ba mutum uku kaga takhrijul furu'i alal usul shi yasa wani malami na manta sunansa yayi takhrijul furu'i alal usul wajen ina ganin mujalladi biyu wani littafi ne na manta sunan malamin da na ba da sunan shi amma littafin yana da muhimmanci sosai kuma ina ganin ba ba shi kaɗai mu'allafat ba amma littafin shi ne gaskiya yana da girma sosai to kaga akan wannan mas'ala zaka fitar da mas'aloli masu yawa misali idan mutum ya ce ka je na aika ka na saki matana ko ko ka je ka saki matana to kaga matana ai jam'i ne jam'i na to idan ya je ya saki biyu in kana da mata hudu ga wanda ya ce jam'i yana fara da mutum biyu ya bar maka biyu kaga ya zartar da hukunci amma a waɗanda sun ka ɗauki cewa sai jam'i yana fara da mutum uku to kaga in ba ukun ya saka ba bai bai bai bai bai bai bai aiki ba ko ka je ka ce ma mata na sake su to kaga in ya je faɗa ma biyu magana ta riga ta kare amma a wajen waɗanda sun kace jam'i sai ya kai mutum uku to dole sai ya kai ga mutum uku to wa haka za haka dai ake takhrijul furu' alal usul wanga misali guda ne na bayar kuma akwai misalai masu yawa karkashin wannan al'amari wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri amin malan abu na gaba tariqatul ard usul min khilal maqasid shari'a to nan kuma wani hostan wato wani manhaji ne da aka dauka wanda kuma wanda ya fice akan wannan manhaji shine Imam Shatibi Imam Shatibi a cikin littafin sa Al-Muwafaqat Al-Muwafaqat an gane ko na Imam Shatibi Shatibi in mun ce Shatibi ana nufin mutumin da ya fito daga wani gari wanda ake ce ma Shatiba domin Shatiba gari ne na musulmi a ƙasar spain lokacin da musulmi suna mulkin ƙasar spain to yan mutu ya fito daga nan sai a ce mai shatibi to don haka sai an yi hattara akwai shatibi na ilmul qira'at akwai shatibi na ilmul shari'a shi shatibi na ilmul qira'at shine adda shatibiya wadda ake karantawa cikin ilmul qira'at shi ko shatibi na ilmul shari'a shine adda littafi al-muwafaqat da al-i'tisam al-i'tisam an gane ko saboda ya ba in ba a rarrabe ba kana cewa wani malami ya ce an ka zo bincike ba shi nan faɗa ba kaga nan ma akwai matsala akwai qusur fil bahth wat tahqiq wat tawfiq to almuhimmu dai shi imamu shatibi shi ya zo dauki ka'idodin usulul fiqh sai ya rinka gitta su akan maqasidish shari'a shari'a tana da maqsad guda nawa guda shidda na farko hifzu ad-din a kiyaye addini to sai shi bi hanyoyin da ake tabbatar da ka'idodin shari'a wajen kiyaye addini na biyu hifzu al-nafs kiyaye rayuwa sai ya bi hanyoyi ga ka'idodin da ake bi wajen kiyaye rayuwa na usulul fiqh sai a zo abu na uku hifzul mal kiyaye dukiya sai shi faɗi ka'idodin da ake bi wajen kiyaye rayuwa a shari'a sai hifzul mal kiyaye dukiya sai shi faɗi ka'idodin da ake bi wajen kiyaye dukiya sai hifzu al-ird kiyaye mutunci sai ya bi ka'idodin da ake bi wajen kiyaye mutunci sai hifzu an-nasli kiyaye dangantaka ta haifayya da abin da ya kama da haka sai ya bi ya bayyana ka'idodin da suke bayyana wannan a cikin shari'ar musulunci wato ta hanyar usulul fiqh wannan littafin gaskiya yana da kyau a ce ɗalibi ya same shi maqasid sharia al muwafaqat na Imam Shatibi dan ya gane maqasid sharia kuma da littattafan da yanzu malamai suke yi akan wannan maqasid sharia dan ta'lifi a wajen Imam Shatibi aka fara samu wanda dai ya keɓance shi da rubutu mai yawa kuma yanzu a bincike na duniya malamai suna ta keɓance ma kism na na maqasid shari'a al-islamiyya a wurare daban-daban kuma littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dar'u ta'arid bayna al-aqli wan naql wannan shi ma ya yi bayani ya faɗaɗa bayanai sosai akan al-maqasid ash-shar'iyya kuma da tatbiqin al-qawaid al-usuliyya tare da cakuɗa su da al-maqasid ash-shar'iyya Allah ya saka da alheri amin malam tariqatu ahlus sunna wal jamaa to wanda ita ce tariqa ta ahlus sunna wal jamaa shine duk ka'idar da aka kawo to sai a nemo mata dalili na alqur'ani ko sunna kafin a yi aiki da ita kaga inda ahlus sunna suka tsiri sai su ɗauko ka'ida ta usulul fiqh sai su to ga dalilin da za a yi aiki da ita imamu shafi'i ya kafa hujja da ijma'i an gane ko sai ya ce ga aya Allah ya ce wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina yabbi hanyar da ba ta muminne ba kenan wannan ke nuna bin hanyar muminne wadda sun kai ittifaki akan ta ta zami ta zan wajibi to kaga ijma'i ya samu dalili misali yanzu ɗazu mun bada misalin cewa halil amr yadullu alal fawr shin umurni yana nuna ayi gaugawa to yanzu sun ce baya nuna ayi gaugawa sun ce ya nuna ayi gaugawa to sai muka ce in dai amri mujarrad ne wanda an wajabta maka yadullu alal wujub kuma yadullu alal fawriya don mi saboda sakaci yana iya sawa ka halaka baka samu yin abin ba ko mutuwa ta zo maka sai Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti ya ce to shi ya goyi bayan wanda sun ce yana nufin gaugawa yace kuma dalilinsa da Allah yace awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wama khalaqa Allahu min shay wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum wallahi su yi hattara tana yiwa fa lokacin su yayi kusa imanin da ake cewa su yi in bu su yi fa lokacin su yayi kusa kenan da aka umurce su da imani ya kamata su yi gaugawa su yi imani yace to shi ya fi karkata akan malaman da suka ce a gaugauta to wannan ita ce tariqa ta ahli sunna duk ka'idar da aka kawo sai a neman mata dalili shar'u man qablana sai an kace Allah ce fa bi hudahu muqtadi ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab a cikin kissoshin waɗanda sun gabata akwai a doka abin lura kenan in abu na alkhairi na mu dauka mu aiki da shi in wanda ba na kyau na ba na kafirai na mu aje shi in ma musulmi da sun kai kuskure mu aje musu tunda Allah ya nuna wannan kuskuren bai da kyau an gane ko to hakan ga duk mas'alar ta zo fa bi hudahu muqtadi kai koyi da annabawa kenan kaga nan daga nan zamu ci shar'u man qablana to haka zaka ganin malamai suna bayani akan kowace ka'ida ahli sunna ba su yarda su dauki wani usul su yi aiki da shi ba tare da sun san dalilansa ba shi yasa imamu san'ani yayi wani littafi mazaliqul usuliyin an gane ko yadda ya bayyana mazaliqul usuliyin ma'anar talallab yadda malaman usul fiqh su kai tunda ba ma'asumai bane to kaga in ka karanta wannan littafi zai taimaka maka ka gane inda kuskure yake a cikin usulul fiqh dan ka tai ka bace cikin daji baka san inda zaka ba wallahu a'lam Allah ya saka da alheri amin balan almazahib usuliyya wa manahij asliya to yanzu nan mun haɗi mazhabobin su waɗanda suka zo ana bayani kan zancen usulul ahnaf usulul malikiya usulul shafi'iyya usulul hanabila ko ba haka ba to sannan kuma usulul al-ash'ariyya an gane ko da usulul mu'tazila ina fata an fahimci da usulul zahiriya waɗanda dai guda bakwai su zamu faɗa a gurguje waɗanda suka su ne mai suka tabbata dan su mazahib na usul na ilmi wajen shi'a su ilmul kalam ne da ilmul mantiq da ilmul falsafa kuma su matsalar su sai da ma da sahabbai ba kaga usulikin su wannan sai dai can wanda bai san wannan mazhaban bai aiki da waɗannan abin nan suna da manyan malaman usul fiqh a can musamman a ƙasar iraqi najaf al-ashraf wani babban malamin suna manta sunan shi wanda ke musu usul fiqi duk littafin sai ka iske da waya ka samu aya guda ya kai safha kusan 600 ko 700 mujalladi biyu ne amma ban ce akwai aya guda ciki ba duka kawai sai dai zancen maganganu sai ka bace ma baka san inda zaka ba saboda suna zarfafawa wajen karatun ilmul kalam da ilmul jadal da ilmul mantiq da ilmul falsafa Allah kai mana tsari amin Allah ya saka da alheri amin sai abu na kusa ga na ƙarshe mu'allafati nazman wa nasara to ya ce al-mu'allafat littattafan da anka cikin usulul fiqh nazman waɗanda waƙe ne wa nasran da waɗanda kuma kamar ba waƙe bane rubuce suke to littattafan suna da yawa wanda dole sai an samu lokacin da in za a rubuta wannan ga binciken eh, bahasi a rubuce za a faɗi da dama daga cikin su almuhimmu dai kaga in mun ka ɗauki waɗanda an rubuce akwai littafi na abin nan al- eh, al- ayatul bayyinat nan ba ayoyin qur'ani ake nufi ba, sunan littafi ne na usulul fiqh Sunan littafi. Mhm.
sannan akwai eh, jam'ul jawami' na imamu suyuti shi ma wannan ba waƙe ba ne Mhm.
sannan in muka duba akwai nashrul banud ala maraqis sa'ud na wani malami na kasar eh, Mauritania eh, wanda ya littafi a kan usulul fiqh wanda shi waƙe ne amma shi ya sharha shi kenan ta fuskar waƙe na jina waƙe na shi na kuma sharha da yake ba waƙe bace kuma tashi ce sannan Sheikh Muhammad Al-Abid Shanqiti yayi sharha wannan littafin duk da yake an ce dalibin sa na yi ma bayani yana yana- yana rubutawa ma'ana kenan karantar da littafin ne yayi daga baya suka cika shi duk da yake akwai bitukan da bai cika ba sunansa Nasrul Banud ala Maraqis Saud wancan kuma Nashrul Banud ala Maraqis Saud sannan kuma akwai eh, abin nan na eh, Imamul Haramain shi ma yana da alwarakat an gane ko imamul haramain yana da alwarakat sannan idan muka duba eh, lokacin da shankiti yana da rai an ba shi da makarantar da usulul fiqh a jami'at ya yi wata muzakkira duk da yake ba littafi yayi ba yana muzakkira ce yake yi yana ba dalibai daga baya an ka tattaro abin da aka samu shek dalibin sa Atiya Salim ya samu aka samu ta suna muzakkiratun fi usulul fiqh a shine asalin Eh, asalin littafin tattara shi ne aka yi ba shi ya- ya abin nan ba kamar littafi ne kana ma ɗalibai karatu kana har haɗa musu to eh, abin nan sannan kuma in muka duba eh, ibn Uthaymin yana da littafi na usulul fiqh wanda yake rubuce ke sannan kuma yayi wani waka wani wake shi ma a cikin usulul fiqh ina ganin baiti 109 ne in ban manta ba domin wasu kawai littafin da sun ka sani na usulul fiqh nashi wanda yake ba wake ba amma akwai wake gare shi wanda shi da kanshi ya rubuta wannan littafin an gane ko to dan akwai littattafan usulul fiqh da dama akwai albidaya fi usulul fiqh wanda littafi ne bai dan karami ne ko mu ce littafi ne wanda yake bai da girma sosai wanda kuma dalibin ilimi wanda ke son fara koyon usulul fiqh zai iya farawa da wannan littafin to dan haka dai akwai kuma shi ustad dr abdul karim namla ya rubuta littafi al muhaddab fi usulul fiqh al muqaran yayi muqarana tsakanin usulul fiqh daban-daban wanda shi ma ta wannan fage zai iya taimaka ma dalibi in yayi fice sosai wajen eh, abin nan sannan akwai wato al-ihkam na al-amidi akwai kuma al-ihkam na eh, usul na ibn hazm sannan akwai rawdatun nazir آه، آه، وجنة المناظر نا ابن قدامة آه، المقدسي آه، littattafai dai da dama da malamai suka rubuta a cikin wannan ilimi cikin kowane fage wanda kuma ɗalibin ilimi ya san manhajin su yayi karatun na farko eh, na tsakiya tunda akwai littattafan da kankana ne ɗalibin ilimi zai iya kare su sannan ya je zuwa ga al-mukhtasarat na tsakiya sannan ya je zuwa ga manya-manyan littattafai al-mutawwalat waɗanda suna abin ga wanda sai manya-manyan malamai al-muhimmu dai za a yi kokari insha Allah a sanar da ɗalibai eh, yan uwanmu littattafai da dama cikin kowane fanni don kasan kowane fanni ga littattafai ga na ƙasa ga na tsakiya ga na sama saboda kasan yadda tsarin ilimin yake don haka abin dai malam ba karami bane gaskiya Awo, gaskiya kwarai.
mm. akwai sulamul wusul ila ilmul wusul ila ilmul usul na Sheikh Ibn Uthaymeen an gane ko na littafan mu'asirin kuma musamman na ahli sunna in ka karance su ka fahimce shi da kyau lokacin ne da ka iya faɗaɗa eh, bincikenka da kyau Mm, in ba haka ba daɗa abin sai a rikice a hudu ka'idar usulul fiqh baka santa baka rikice kai baka yi gaba baka yi baya ko ka fassara ba daidai ba ko kuma ka yi dubara kwarai ku kai ta wani ka buga layar zana Kwarai.
ko a yi a ci duhu Mm, Kai na 'yan mm, yara ba.
kwarai da gaske kwarai Mm, ko a koma ɓoye ne da ɗalibi da mallamai kwarai Mm. Allah ya kyauta Amin, amin.
Ah.
Malam muna da wani malami na usul fiqh.
Na'am.
Ana ce mishi can lokacin muna ma ahlul ali na'am a can Sudan.
na'am A ce mishi Dr. Abdul Karim.
na'am Malamin nan Allah madaukin sarki ya hore mishi sanin usul.
usul fiqh na'am Wallahi malam in ka zo ka haɗo ka ɗebo nan ka ɗebo nan duk in ka ɗebo littafan Na'am.
nan da ka zaka ba sai ka baku na'am idan ya baku ba na'am zai zakuwa ya ce to kowa ya kaddama shi na'am sai ka kare ce ina ka ɗebo gama da ka ce kaza da kaza da Ce- ce ce wuri- waccan magana da ka ɗauko wuri cikin kaza- littafi kaza- wuri kaza take.
waccan da ka ɗauko Eh, ita kwarai ma ka ku.
ce ina ka ɗauko ta- Mm.
ce ba can ka Can- ɗauko da ga inda ka ɗauko.
haka haka wallahi wannan eh ba- ka san ko menene saboda malami in ya san manhajin malamai ya karanta littattafai ya san su da kyau duk inda kake iya leƙawa ya riga ka shi yasa malamai profesoshi manya waɗanda suka amsa sunan profesoshi da waɗanda suka amsa da katira malamai ne na gaske da malami na zaure wanda ya yi karatu ya yi shekara nawa yana karatu ya san littattafai baka ya bace mishi in mutum ya san abu ya sani in bai sani ba kuma bai sani ba Bai sani ba, ƙwarai.
eh to ka je da katira mm, da an ce maka wannan doktor na eh, a- Doktor.
ya ina amsa sunan shi ba Eh, doktor da- da katira da- eh eh, ba na- na ba banza da wani da ka ce iska.
wani ce dictor Mm, ka ji wani malamin Murtaniya da an ka sha maka doktora doktora to shi ko yana da ilimi sai je doktora to da ya doktora sai aje ta cikin daki yanzu in dalibai sun ka zo gidan shi ko ban gane ba Eh.
sai su- wato ka san suna hafi idi sun kai mata in mutum ya zan doktor a ce ta daktara eh wai ta daktar ma'ana ya samu doktora in kun ka zo dalibai wajen shugaban hira ko ku kuka zo wajen a tattauna kan wata mas'ala ko ko dai ko ziyara sai ya ce a kawo mai ruwa cikin kwano in an ka kama ya sha koshi sai ya dauko doktora sai ya liƙe kwano da ita shi nuna muku cewa takardar ya ta ya nemo ta amma yanzu a zamanin a yi zancen karatu
Subhanallah.
ko ba haka ba Kwarai kuwa.
aljami'a la tukharrijul ulama walakin tukharrijul buhath wal muthaqqafin Kwarai kuwa.
jami'a ba ta fitar da malamai amma tana fitar da al buhath masu bincike al muthaqqafin da wayayi dole sai an ci gaba da neman ilimi za a samu ilimi Kwarai kuwa.
Allah ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mu na ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon nisantarta Mm, Amin, amin.
to Malam malam.
Allah ya saka da alheri amin muna fatan Allah maɗaukin sarki ya saka kan mala da alheri Mm.
sannan kuma Allah ya ƙara mu malam basira da bincike Mm.
da kuma Amin, albarkar amin, rayuwa gare mu duka gaba gaba ɗaya, ɗaya sannan amin.
muna fatan Allah maɗaukin sarki mu kuma Allah ya azzata mu aiki da abin da malam ya karanta da mu amin mu duka sannan muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya saka kama da dukkan waɗanda suka zamo sanadiyar ɗaukar wannan nauyi na'am da waɗanda Amin.
suka ba da dukiyarsu da waɗanda suka ba da tunaninsu da waɗanda suka ba da shawarwarinsu da masu Amin.
gabatar da da waɗanda suke haɗa sautin muna fatan Allah shi haɗa mu da mu da su a cikin aljanna ta Amin, Firdaus.
amin, amin.
sannan muna roƙon Allah mu ɗaukin saki ya zamnar da ƙasar mu Nijar lahiya Amin.
da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya Amin.
muna roƙon ka Allah mu ɗaukin saki ka sabkan mu na ruwa masu albarka ka Amin.
ba mu damana mai albarka Amin.
sannan kuma ka ba mu tsawon rayuwa mai albarka Amin.
wannan shekarar da muka fara ta addinin musulunci Mm.
muna fatan yadda Allah kan nuna mana farkonta ka nuna mana ƙarshenta a cikin kwanciyar la- lahiya Amin.
sannan kuma duk tashin hankali da muke ji tsakanin kasashen mu muna fatan Allah ya kwantar da kasashen mu lahiya Amin.
anan mu- ya kamata mu tsaya insha Allah sai gobe in Allah ya kai mu na rai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh